mai sauraro Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani ɗauke da rahoton yadda hukumar Hizba ta fara bibiyar sawun ƙaddamar da aikin nan ko sanarwar da ta fita a wato ainihin safiyar jiya. na cewar gwamnatin jihar kano tuni ta riga ta ba da umarnin rufe dukkanin wasu gidajen kallo da guraren tarika da ma abin da ya shafi guraren haɗuwar shakatawa wanda ake kira da event center domin dai ta tabbatar da bibiyar wannan doka da kuma tabbatar da umarnin na gwamnatin jihar kano wanda a daren jiya dakarun na hukumar hizba suka bibi sawun wasu daga cikin irin waɗancan gurare na event center guraren tarukan biki da kuma wajen da ake kira join join a turance waɗanda gurare ne da ake zargin maza da mata suna haɗuwa suna fakewa da sunan ciye-ciye da shaye-shaye ko kuma shakatawa kuma ƙarshe suna abubuwan da ba su kamata ba kuma asmaman da hukumar ta kai ta samu nasarar tarkato tarin maza da mata ko da dai matan su ne suka fi mazan yawa domin dai akalla ta samu nasarar kamo mata sama da guda goma waɗanda kaso tara cikin goma na waɗannan mata dukkaninsu 'yan mata ne marasa aure waɗanda suka bar gidajen iyayensu a daren suka tafi irin waɗancan gurare na shakatawa waɗanda mafi yawan guraren suna yankin nasarawa gra ne kuma a cikinsu har da wasu guda uku waɗanda ya da ƙanwa da ƙanwa ne wato dai babarsu ɗaya kuma babansu ɗaya su su uku suka fita suka tafi wannan guri kuma suka amsa da bakinsu cewar sun tafi shan shisha ne da shakatawa a wannan waje. baya ga wasu kuma waɗanda ba 'yan nan jihar ba ne ba wasu 'yan zamfara wasu 'yan wato ainihin jihar yobe da kuma 'yan wasu makotan jihohin da dama waɗanda hukumar hizbar ya zuwa yanzu take su da laifuka guda biyu na farko dai karya dokar hukumar hizbar wato taruwa irin waɗancan gurare da maza da mata suke haɗuwa kuma ake abubuwan da ba su kamata ba na baɗala sannan a gaba ta biyu kuma take tuhumar su da karya waccan doka ko umarni da gwamnatin jihar kano ta bayar na haramta irin waɗannan tarurruka musamman guraren da ake fakewa da gurin taron biki to amma dai ya zuwa yanzu babban kwamandan hukumar ta hizba shek harun ibn sina ya zagaya ya yi wato ainihin gabatar musu da tambayoyi da kuma amsoshin da suka bayar wanda yanzu haka muna dakon fitowar shi babban kwamandan daga gurin waɗannan mata da aka kamo domin mu ji nasa bayanan da kuma irin matakan da za su ɗauka a kan wannan al'amari kuma da zarar ya fito ɗin idan hali ya yi mun samu dama ta lokaci kafin wannan zangon nami ya ƙare za a ji mu da shi dangane da al'amarin ibrahim abdullahi suran ɗinki a kan mita 88.5 Dalib FM murar zamani. Sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki ne ya dawo kamar yadda muka alkawartawa mai sauraro kai tsaye da babban kwamandan hukumar Hizba ta jihar Kano Sheikh Harun Ibn Sina dangane da zagayen da ya a wannan safiya na duba waɗanda hukumar su kowace dakarunsu suka kamo a wani sumame da suka gudanar a daren jiya. a matakin farko wai me ya ja hankalin hukumar taku fita irin wannan sumame a daren na jiya shin irin wanda aka saba fita kullun da kullun ne ko kuma akwai wani abu na musamman a wannan sumama to alhamdulillah abin bi ya zama dama ita hizba dama irin wannan yana cikin aikin ta bi lungu da sako wajen dakile irin wannan barnar to kuma haɗe da biyu a wannan doka da gwamnatin jihar Kano ta sa ta rurrufe irin waɗannan wuraben ta tarika da ake yi to kuma dama muna cikin waɗanda gwamnati ta ayyana mu ta samu mu bi mu ga wannan dokar ta dire tun daga sama har ƙasa to irin wannan zagayen da muke yi shine abin takeicin fa abin mamakin fa muka ya fito muka kwakwaso waɗannan yara har guda goma sha tara 'yan mata kana gani wanda iyayensu sun bar su kawai suna irin wannan fice-ficen irin waɗannan tarika kuma abubuwa da irin shigarsu in ka gani shiga ce wata ke wato a bar kyamata in ka ga yanayin a, a, a, a jikinsu irin shafe-shafen da suke yi abubuwa ne wato in ka gani sai ka ce ba 'ya'yan musulmai bane da yanayin shigarsu da yanayin kayan da suka sa da kuma irin wuraren da aka gansu da yanayin zaman da suke da kuma mazan da muke ganin muka gansu tare da su wannan gaskiyar lamari shi ya tayar mana da hankali kwarai muka kamo su kuma yanzu ga su nan ba ma zan sake su ba dole sai iyayensu tukunna sun zo in ji tukunna menene dalilin da yasa har suka basu suka fita a irin wannan kuma yanayin da irin wannan shigar dole ne hukumar hizba ba za ta bari ba jihar Kano su ake a tsaftace ta a gyara ta a inganta halin da ake ciki na ga wani bakin abu cikin wata katuwar bakan leda
to ai wannan wato abin yana ba mamaki ni na ɗauka da na je ma na ɗauka irin abin nan ne na na gashin doki ko na wani abin nan ashe wai duk duk yawan wannan abin da kake gani gaba ɗaya duk gashi ne da aka ciccire akan kawunan waɗannan yaran yan mata ko ina iyayensu suke wai ƙarin gashi an tuma an tuma an tuma an tuma gashi irin su ne yanzu dakarunmu mata da suke sacin ɗinsu duk suka ciccire irin waɗanda wasu abubuwa kuma na ƙazanta wanda su ba za su faɗi ba duk sun same su a jikin matan wannan na fili ne har ka iya gani ai wannan gashin gashi nan tari guda kai kai mamaki kace ai na aka zo da irin wannan gashin to wallahi duk daga cikin kan ƴaƴan ku muka cire gashin gashi jingim anan hukumar hizba duk daga cikin kawunan ƴaƴan ku muka cire akwai wasu da na lura kamar su su uku ne ya da kanwa da kanwa duk babansu ɗaya babansu ɗaya wa'annan abin yana da wato ban mamaki a ce iyaye dai har su bai irin wa'annan itayarsu har ta ja hankalinsu su ma su shiga cikin irin yanayin abin da ake yi shi yasa kullum ake faɗa shi babba in ya zama nagari ragowar mabiyansa za su zama mutanen kirki to yanzu dai ga sanan gaba ɗaya ce duk mahaifinsu ɗaya amma a irin waɗannan yawace wacen muka je muka kamo su gaba ɗaya saboda ka yanzu wannan sai na ga mahaifinsu gaskiya don ba zan kyale su ba wasu fa sun ce wai siyan wainar fulawa suka je wancan guri na hutawa a nasarawa GRA wannan duk ƙarye-ƙaryar da suke mana kenan su ce mun je mu siyo chips mun je mu siyo waina mun zo abinda muke faɗa wato kun fi ƙarfin ku ci tuwon gidanku kun fi ƙarfin ku zauna a gidanku kun fi ƙarfin ku ci wainar gidanku sai ku je plate ɗaya ɗari biyar wani lokacin har dubu ɗaya da wannan dubu ɗayan kun taimaka an sai wa ƙannan ku kunu ko koko ba ku taimaka musu ba a ina kuka samu wa'annan kuɗaɗen su masu baku wa'annan kuɗaɗen su hali ne iyayenku ne suka baku wuce ku fita kullun ƙarya suke mana kenan mun je sayan abinci kuma da daddare ya dai ya mace dai mun sani a tarbiyyar al'ada za ta zauna ta ci abincin gidansu ita ma ana sa rai in ta tashi ita ma za ta rika amma abin da yake nunawa yanzu wa'annan yaran idan suka saba ko auren su kai sai ka samu matsala in baka so musu chips in baka so musu wannan wane wannan wainar to zaka samu matsala saboda haka iyaye kun ji irin ƴaƴanku abin da suke cewa suke siya saboda haka abincinku sun ce ba daɗi abincinku bai musu ba wannan ita ce tarbiyyar da kuke so ku basu to shi ma ba za mu amince ba na ga kun yi tozali da wani matashi wanda shi kuma ake zargin sana'arsa ce ma turawa 'yan mata fina-finan da basu kamata ba a wayarsu har ma kun yi tiresin ko in ce kun bibiya to shi ma wannan ba za mu bari ba a abin da nake so anan in ja hankalin iyaye waɗanda har kuka yi dama ku sai wa 'ya'yan koyoyi irin waɗannan manyan wayoyi wanda za a buɗe fina-finan bulufin a ciki wallahi a hirɗinku wannan yaron mu muka ga abin da muka gani a cikin wannan wayar tasa ita ma wannan yarinyar mu muka ga abin da muka gani a cikin wayar tasu wasu abubuwan ba za su faɗi ba ƙazamammun fina-finai yarinya ko aure ba ta ba shi ma saurayin ko aure bai ba amma a junansu suna tura wa junansu irin waɗannan fina-finan kiga yadda ake lalata yadda ake zina a fili yadda ake mace da mace yadda ake in kaga abun ba zai faɗi ba a ce ƴaƴanku kan sun aure su san wannan to wallahi iyaye wayoyin ƴaƴanku ku duba in kun sake wallahi za a zo a yi muku wato irin abun da a ce an ci ku da yaƙi ta ƙarƙashin ƙasa ko kuna ganin kun burge kun basu to irin abun da ke faruwa kenan na haka shi wannan yaron yanzu ban sake shi ba sai na kirawo iyayensa ita ma ga yarinyar gata nan an je ita ma an sa mota ita ma waɗanda suke turo mata da wanda take turawa irin waɗannan abubuwan fa daga nan a cikin gida ba dai ka baka basu sun je din ba kin tsare su a gidan to amma ga ta ƙarƙashin ƙasa kuma inda ake cin su da yaƙi tana nan ta shiga mayafi ta ru ashe kallon waɗannan abubuwan take yi kai ma kana ganin dan matashi yaranka ya shiga cikin daki ya rufe jikinsa da bargo ashe wannan abin yake ta kallo anya kana duba wayoyin ƴaƴanka anya kina duba wayoyin ƴaƴanki ke ma Allah dole sai mun tsaya mun mike wannan a hannu guda na yi tozali da wasu tarin kaya waɗanda na lura ma ɗaya kamar garaya ce a tsinke a hannu guda kuma wasu caki ne da wasu wato warki da wasu abubuwa haka dai samfurin barahaza barahaza jinni jinni aljani aljani bori bori su kuma ya abin yake sai a su waɗannan transfer case ne wato an min kawo mana shi daga bici domin ka san nan sharkwata ba abin da ba mu akwai hukuncin da in yayi nauyi da karamar hukuma to nan sharkwata ake turo mana shi wannan dan bori ne wanda yadda bincike ya nuna irin wannan borin da ake yi ana taruwa a ciki a barke da rigima a ciki a samu irin shiga mara kyau a ciki a samu marasa gaskiya su shigo a ciki ai abubuwa dai marasa daɗi yara duk su koyi mummunar al'ada da mummunar tarbiyya to saboda haka an kawo rahoton an ce an hana shi aka sake tura an hana shi amma duk da haka ya ce sai ya yi shi to shine fa ya aran gama da dakarunmu inda suka je suka ainihin je rakitoshi wajen rakitoshi ne ya tsere a guje kaga duk wa'annan kayan muka ɗauko su shi sa kake ganin su gasu yanzu a gaban mu kuma muna nan muna bibiya ta inda zamu samu shi tunda wato jumurinsa ya karya doka ya bi ya, ya taka doka a bashi umarni ya kibi to wannan ba za mu kyale shi ba shi ma za mu samu shi dan bori fa aka ce aljanu ne da shi kuma aljanu yake hawa da su yake mu'amala ba kwa gudun abin da zai je ya zo aljanun nan tunda ba a ganin su kar ka manta fa nan hukumar hizba ce hukumar umarni da kyakkyawan aiki da zarar mun ce a uzu billahi mina shaidanin rajim da shi da shaidanin aljannan nasa da komai in Allah da za su bannan ai ba su ma shaidan su ma su shigo mana nan gida su aljannan nasa su ma shigo hukumar hizba ko su zo su ce za su tayar mana da burin anan su ga yadda za mu yi da su
ko dai bai hau burin ba san da shi kuka nake ji gaya maka ko ya hau ya hau ma ya zo nan ya- ya zo hukumar hizba ya hau sai ka ga yadda za mu yi da shi ai ba za ai ba za a yi masa wasa anan ba ba kwa tsoron aljanu ayu shi nake nuna maka na ce aljanun su zo su ga yadda za mu yi da su su waɗanda suke hawa kan nasa za su je yadda za mu yi da su ina saƙon kwamanda a ƙarshe dangane da waɗannan abubuwa watakila da muka ɗan yi bitarsa a takaice To alhamdulillah sako na farko dai ina yi wa Allah mulkin sarki godiya da farko wajen nasara da ake samu na dakile barna kuma muna karewa Allah godiya wajen a dukkan alama mun samu sassaucin saukin kawo korafe korafe da yawa hatta su kansu wannan yaran rabon da mu tattara kusan yara da yawa haka mu za mu shafe kusan kamar mu ce mako guda to wannan ba zai rasa nasaba da wa'azin da muke yi da jan hankalin da muke yi da mu kira da muke ga iyaye da sauran jami'an tsaro da wannan a tara nan wannan a tara can har Allah madaukin sarki ya ba mu nasara da yawa ko masu barnar mun samu labarin cewa suna ta fita yanzu daga jihar Kano din suna cewa wai jihar Kano ta ɓaci kowa ka taba hizba da kayi hizba hizba hizba wannan tana sawa da yawa daga cikin masu barnar suna ta fita daga ainihin jihar Kano din mu kuma muna ganin wannan nasara ce duk da cewa dai ba muna ba su damar in sun koma can inda suka koma su ci gaba da yi ba wannan ce ta sa nake ta kira ga ragowar jihohin makotanmu su ma su dosani haske na irin hukumar hizba ta jihar Kano dan su ɗabbaka a jihohinsu sai Allah ya sa musu albarka To mai sauraro yadda ta wakana kenan dangane da wannan al'amari Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani daga nan shalkwatar hukumar Hizba da ke unguwar Sharaɗa.
wani abu ne